الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin darasi na wannan babban littafi na Imam Bukhari as-Sahih yau muna rana ta talata biyu da wata na zulhijja hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da 19 da watan biyar shekara ta 2026 ya kuli imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala babu mautin najashi yace baban da ke bayani akan mutuwa ta najashi najashi sarkin habasha duk da cewar najashi sunan sarauta ne a wancan sunan shiga shi na gaba kenan sunan sarautar garin ake tirata na gashi saboda haka wannan mutum lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka takurawa sahabbansa abubuwa daban-daban to sai ke ce musu a habashi akwai wani sarki wanda ba zalunta mutane a wajensa ya musu izini su hijira sai ce wajensa kadiba kaga tun daga makka za a zuwa tsallaka ruwan mali har zuwa afirka saboda adalci shi yasa adalci yan uwa ba karamin ci gaba da cin al'umma daga wani yanki za a iya tashi a je wani yanki saboda saboda adalci wannan bawan Allah na ja shi kamar yadda kuke gani a wannan babi yadda da ya rasu manzala sallam ya sanar da sahabbai aka mai sallar gawa a garin madina ya rasu ne imma shekara ta bakwai da hijira imma ta takwas da hijira na jashiyarsu da saboda haka a garin madina lokacin manzala sallan babu salula babu tarho kowane iri babu duk wani abu na aika labari babu shi bakin abu mai sauki a wanda lokaci a hau doki a je da sauki a kai labari amma yana garin madina ba su labarin rasuwarsa saboda haka kenan wani nuna cewar wahayi daga allah kamar mutuwar sarki rum ne yana garin madina sarki rum ya turo mutane akan zo su ɗauki annabi sallam su kai shi amma ya ba su labari ce jiya da dare sarkin naku wanda kuke cewa ubangijin naku ya ce ɗan shi ya sassara shi da dare ya kashe shi suka juya suka koma suka tarar sarkin bahrain wanda shi aka wasa ya turo su shi ma ce ba shi da wannan labari aka wuce aka tafi kuma aka tarda daren da annabi sallam ya aka ranar an kashe shi to shi ma wannan najashi yana garin shi na habasha da ya rasu manzo Allah ba labari ya rasu kuma ya yi masa sallagawa kamar da zamu je da gaba za ku ji a bayani akan sallagawa sai yake cewa حدثنا أبو الربيع حدثنا ابن أيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي lokacin da na ja shi ya rasu ya ce matar yawan rajulun salihun ya ce yau wani namiji na gari shi na ja shi kenan ya rasu kaga wani ke nuna na ja shi ya yi imani da Allah asali da ta farko addinin kiristanci suke amma Allah ya masa dace da samun imani da Allah kuma musamman gudunmuwar da ya ba bayan Allah sahabbai na wazara sallam duk wanda ya zo ya samu kariya ba wanda zai zo taɓa ka kuma ya karrama su ya kyautata musu har aka koma aka ware jira garin madina akwai mutane a nan kai akwai wanda suka rage a nan habasha har shekara ta bakwai da hijira su ji a fara'in karshe karshen dawowa to saboda haka kenan wannan shine ke ba da labarin ga rasuwar tashi faƙumu ya ce ku tashi annabi ya ce ku tashi fasallu ala akikum yace kuwa dan uwanku musulmi sallah ashama to ga sunan nashi ashama yace ku je kuwa ashama sallah dan uwanku to wannan idan kuka diba za ku ga wani mutum ne ya rasu a wani guri amma kuma an zo an yi sallah a wani wuri shin yanzu a can ba mu yi sallah ba za mu shi domin duk inda musulmi yake za su yi sallah to ya aka yi shi ana aka mashi sallar gawa amma ko mutane da ya sun rasu an mun san rigawa a wuri amma na sun bai sa ba aka mun san rigawa to wannan za ku gane mene ne ne malamai suka ce duk mutumin da ya kawo wata gudunmuwa ta musamman akan addini to idan ya rasu ba wai gari ɗaya duk duniya ya halitta ta mai sallar ga'ib in gane ko shi yasa ko a ina kake a duniya inda ka ba da irin gudunmuwa irin wannan musamman mutunan da zai shahar da irin wannan gudunmuwa to sai a mashi salatul ga'ib saboda mai saboda ya yi abin da ya kamata a mashi salatul ga'ib amma in ba da wannan ba ai za ku ga mutum da ya rasu kenan ba kowa bane ake wa salatul ga'ib har yanzu ana salatul ga'ib amma ga waɗanda suka dace a yi musu salatul ga'ib kenan ba kowa bane idan ya rasu ake mushi صلاة الغائب حدثنا عبد الأعلى ابن حماد حدثنا يزيد بن زري حدثنا سعيد حدثنا قتادة أن حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي صلى فسب فسبنا wara'ahu sabi suka ce ya mana sahu bayan shi to shi wannan jabi ɗan abdullahi ke ce ya fakuntu fi sabbi sani awi salis ya ce sahu sahun da aka wuni ina sahu na biyu ko na uku aka yi wa najashi sallah ta gawa na'am
جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أسهم النجاشي كبر عليه أربعا كبر في السماء.
نعم. يقرأ.
حدثنا الخير بن حرب اسمع بن زهير حدثنا رقيق الصالح عن ابن شهاب قال عن سلمة بن عبد الرحمن بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى لهم النجاشي صاحب الحبشة من دون ما فيه وقال استدق بأبيك أنصاري عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المصلى صلى عليه وكفر الله
to sai wani hadisi na gaba حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على اصحابه انه سلم يوى اصحاب صلى النجاشي فكبر عليه اربعا يا مش كبر تقاوى هلو يمدعك تابعه هو ابن السبب حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي انصاري عن ابن شهاب انه قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن وابن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره اخبرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد labarin rasuwar najashi shi yasa ba da labarin ko sanarwar mutuwar mutum ba lahi ba abin da aka hana na na'ayi wancan na jahiliya a jahiliya idan mutum ya mutu idan za a ba labarin mutuwarsa ana zuwa gurin jama'a taron mutane su a za ce wane ya rasu dan wane dan gidan wane mai kaza a haɗu wasu abubuwa na shi kuma a yi kuka ga jama'a ido a wuce a yace shi ne musulunci ya hana amma a sanar da cewar mutum ya rasu wani ba laifi bane to gashi a nan annabi sanar da kanshi ya ba labarin rasuwar najashi sahibar habasha ma abocin garin habasha fil yawmin ladhi mata bi ranar da ya mutu a ranar annabi labari babu an bar labari kuma wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akikum ku nema dan uwan ku gafara wa an sale an ibn shihab annahu qala lasani sa'id ibn musayyib anna abu hurairah radiyallahu anhu akhbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabba bihim fil musalla annabi sallallahu ya hudo sahabbai ma hilin idi ba ma cikin masalaci aka yi hilin idi ya fito da su saboda haka ya yi sallah fasabba bihim fil musalla fa salla alaihi wa kabbara arba ya yi sallah kabbara guda hudu na'am
الله قاسم المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بنت الرحمن أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أراد حميلا منزلنا بلد شاء الله بفتح بني نعم حيث تقاسم الأرض
to yayi go babu tagasumin mushrikina ala nabi sallallahu alaihi wasallam baban da ke bayani akan kulla kawancen da aka yi da alkawalin da aka yi alkawali ko mai karfi akan fami na annabi sallallahu alaihi wasallam banu hashim da banu mutalib duk gaba ɗaya wannan ‘yan uwa na annabi sallam da wanda ya imanin da wanda ma bai yi imanin ba gaba ɗaya aka samu takunkumi aka mai da tsakanin dutse da dutse a can suka zauna shekara biyu har zuwa uku ba ba sai da musu abinci ba mu'amala da komi aka yanke menene lahin su an ce su ba da annabi a kashe shi sun hana shi sun ce ko wanda su yi imani ba suka ce ba za mu ba da dan uwan mu a kashe lalle ba su yi imani da shi ba suka ce amma ba za su ba da shi ba illa mutum ɗaya kaɗai a ciki wanda shi ne saboda tsabar ɗari bisa ɗari nasu ne shi yana tare da su abu lahab da wanda za ka ga abu lahab kaskantaccen mutum ɗan uwa ne na annabi sallam amma duk kafirai sun yana ɗari bisa ɗari nasu ne duk abin da za a yi musamman hukar shi wani cikinsu ka san kwamin ba ƙarfin koma baya ne a ce duk a yan uwan gaba ɗaya kai kaɗai ake warewa saboda mashirkan san abu labu nasu ne ɗari bisa ɗari shi yasa ya samu albashirkin wuta tun kafin ya mutu tun yana yawo a doron ƙasa allah ce shi ɗan wuta ne kuma aka ƙara mai labari aka ce matan shi ma ɗan wuta ce to saboda haka aka sa musu takunkumi suke cikin wahala ta zuwa haka suka rayu shekara kusan uku ba abinci ba ko kai abubuwa wannan na abu da kasar ne masu rufi halaki amma duk da haka nan a wannan lokacin akwai wasu mutane masu tunani wanda su lokacin da aka sa takunkumin ba suna jin haushin bai kamata ba kai haka sukan ɗaukowa wani abu su ba da kowane aka ce shi ana gani ma ke ɗauko a kawo musu ya karya musu abinda suka yi to ana nan dai an kai shekara kamar uku ana cikin wannan hali ɗaya daga ciki mutane ya nazari ya ga wani abu bai dace ba ya ce kawai zai tashi ya tsaye kawai sai an je kuma takarda aka rubuta aka buɗe ɗakin allah daga ciki aka liƙa ta duk wanda ya zo in baƙo ne manya-manyan mutane za a iya buɗe muku ɗaki ku shiga karanta ba a mu'amala da fahimun annabi ba a sai da musu abinci ba magana ba musu sau sun ji ba da sha kashe shi aka sa ta cikin ka'aba aka rihe ta an liga takarda to yanzu wani daga cikin mutane ya ga cewa aka bai dace bayan an shiga wajen uku ya ce gaskiya shi ta yadda ya sai ya samu wani ya ce barin tarrawa ne tun da abokin shi na ga cewa wani zai yarda mu ya ce a kake gani akan wannan yarjejeniya da aka ta cutar nan ya ce gaskiya wani bai yi ba ya ce muje mu samu wani suka sake tara wani nasu sai da ta kai wajen mutum shidda kowa ya ce to suka yi to yanzu abin da za a yi idan aka hoto dandali kusan ka'aba nan ne dandalinsu a nan za a zo a yi dara a sha giya a yi caca kuma a zo a yi shirka a cikin ɗakin Allah kowane wasu ne kuma har suke nema ba su wani su kashe saboda ya ce kala yi wannan ɓannan ana kiran mutane zuwa ga alheri amma su suna su zama aikin shari to ana ake dare ce bari an zo wurin dandalin na za mu zo mai magana sai da aka zo dam an taru a cikin harami kawai sai ɗaya tashi ya magana ce wannan takarda ta cuta da aka rubuta ta karya ya ce mu yarar ita mai an cire ɗaya daga can shi ma ta shi ma faɗa haka ɗaya ma daga can sai da wajen mutum nan suka yi to abin ya ba su tsoro sai abuja ne ce ta wannan da dare an yi taro jiya kada ya shiga a cire ta kala yaƙi eh ya ce a yi maza maza a shiga a cire ta ana buɗe daki da aka shiga shekara ta cinye ta gara ta cinye ta gara ashe ita ta gara ta cika aikin ta shi ne ai malam mai wannan ya ce azkara tana bi akari ya akala min sati sulaiman al-ardu tul kharsa'u ya ce gara wanda ba ta magana ta tuna mana lokacin da ta cinye sandal annabi Suleiman ashe ta cinye wannan takarda ta cuta to sannan wannan takunkumi ya huta sannan suka shigo cikin mutane kalima gawa kuma kowa duk wani ba duk wanda ya shahi annabi sallallahu alaihi iya cikin wannan takunkumi banu hashim banu mutsar duka suna ciki saboda mai saboda kaɗai laifinsu su ba da annabi sallam a kashe shi su yarda ba shi kenan kuma sun ci haɗu ba su yarda mutum ya taɓa musu ɗan uwansu kashi shi kenan sun yi laifi eh kuma in kun lura ko a yau a duniya ana irin abu mai kama da haka yanzu misali lokacin da aka yaƙi afghanistan akan mutum nawa mutum ɗaya ka ce dalilin shi za a yi yaƙi an taɓa yaƙi saboda mutum da a yaƙi a ƙasa wannan mutum in kuka yi haƙuri ko yaushe ne za ku kama shi an ce saboda bin laden aka yaƙi ko to mutum ɗaya ne bin laden dalilin shi aka tarwatsa ƙasa guda a haka nan ne ko wanda ba gaskiya ba nan libya aka ce saboda wa saboda kadafi ko to kadafi mutum ɗaya ne ko wani aka shi inda sun yi haƙuri kadafi a sadaka za su kama shi tunda zai bulago mutum ko wani wuri za su iya kama shi to dama in ka diba ƙarya ce ake ba haka ake nufi dama ana ne azabtar da bayan Allah ne me ni in kama mutum ɗaya saboda haka yanzu misali kana mutum ne da ya shigo cikin mutum dubu kai wa kana so kama shi kada sai ka je hobam ka kashe mutum dubu saboda ka kama shi saboda ka kuɗi za ka yi za ka iya kama shi ba wani lokaci mai tsawo ba yanzu misali inda sun yi hakuri a wannan tsakanin zuwa yau da ba su kama katari ba sai sun kama shi amma kuma a ƙarshe ne aka yi yanzu suka lalata ƙasa duk inda aka yi aka yaƙi rubuta ƙasar ake hannun asad duka duka irin wannan saboda haka irin haka ne su ma mutanen maka amma su suka daure suka ce to su gaskiya ba za su bada shi ba kaje to tun da ba za ku bada shi ba kada za a samu kuta ko kuɗi sai ka sai da asad kuma da aka tayi sa kowa da halka furan na musu imanin ba ba ni dan wani gole ba kai makaraci kada ya kula kada suka hudda shi yana suka ce a shi wannan nasu ne kuma nasu ne hakika shi ɗari bisa ɗari nasu ne ba ruwan shi da allon shi babu dangantaka babu addini komi shi a tare shi ba shi kada ba mutunci to shi ne annabi sallam a wani hadisi za ku ji abin da yake faɗa حدثنا ابو العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سعيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد هنين lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zai huta yakin hunaini yakin hunaini an yi shi ne bayan yakin makka bayan bude makka bude makka shekara ta takwas da hijira bayan bude makka kai tsaye daga nan ma inda aka wuce yakin hunaini wanda aka ce da taron jama'a musulmi mutum dubu goma sha biyu a wani lokaci shine taron da aka ware babban taro to lokacin da yake cewa manzil na gadar insha Allah annabi ce gobe inda za mu sabka ya ce bi haifi ko bi haifi bani kinana a can wani guri ne ake ce bi haifi bani kinana ya ce a nan za mu sabka har su ta kasa maluku ya ce inda aka zauna aka yi yarjejeniyar ta kafirtin nasu aka zo aka yi ƙulla alƙawari akan annan sanin da ‘yan uwan shi na'am.
اسم عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أدريك قد أملك إنه كان يملكك ويملك لك قال قل تهدي بأدائي للنار ولولا أنا لكان في الدرج الأسفل من النار.
طيب babu kissati abi talib babin da ke bayani akan kissal abu talib abu talib shine baban sayyidina ali abu talib ya san da cewar annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka aikensa da saƙonsa da annabcinsa gaskiya ne amma me ya hana shi imani da allah ya hudu da bakinsa ya ce tsoron zargi da zagi shi hana ya imani ya ce don in ya imani za a rika cewa ya bar addinin iyayen shi da kakannin shi ya ce amma na san addinin gaskiya na addinin annabi in ba nan tsoron zargi da zagi wajen da shi zai da musulunci zai to amma me wannan mutum tun lokacin da kakan annabi sallam ya rasu annabi da aka haife shi mahaifinsa ya rasu iya hannun kakansa sai ya rasu da ya rasu abu talib ya rike shi a da girma kuma ya ba shi kariya ya kula da shi yadda kake kula da ɗanka na cikinka babu bambanci da ɗiyan shi na cikin shi na'am kun gane ko kuma har zuwa lokacin da Allah ya turo shi suna tare da shi balma bayan turo annabi sai da aka shekara goma cir kaza ya samu dama to amma me ya hana kuma wani ya taba shi me raba taba annabi sallallahu an sha zuwa a zo a zamana da shi akan annabi sallallahu a ce ɗau mataki ya hana annabi sallallahu cewa Allah ɗaya ne yawa wai annabi yana kira mutane Allah ɗaya ne wai a kalka ya hana shi ya ce Allah ɗaya ne na'am ya bari kowa ya motar goma kashi a sha giya a yi caca a yi kashe mutane shi ne alheri aka mutane maka suka zaɓa to amma abu talib duk abin da suka kira zai kira na suna gaya mashi ya ce a ya ce ni fa akan wannan kire zuwa ga Allah sai dai a kashe ni amma ba zan bari ba. in wani abu ne wanda ba haka ba na suna bashi da matsala da su gaba ɗaya amma a ce ya bar kire ga Allah cewa na ba zan fasa ba sau da haka har ya kai abin ya yi zafi ya yi hijira to amma abu talib yana ba da kariya ga annabi sallam sai dai matsala ɗaya ce ba don allah ya ba ya yi saboda dangantaka wannan zai nuna mu yan uwa duk abin da za a yi in dai ba a yi don allah ba an yi wahala shi yasa kullum ta duniya wannan zuciya ta mu yi kokarin tsarkake ta duk abin da za mu yi zama muna yi don allah na'am kar ka yi dan wani ko dan wani ko dan yabo ko dan wani abu ka yi dan Allah duk abin da ba na Allah ba ka wallahi ba ba shi da fa'ida ko kwara da ba abin da za su samu yanzu Abu Talib duk wannan abin da yi inda ya yi dan Allah da Allah ya nuna mashi musulunci to amma shi Allah ya san tunda ba dan shi yake ba in me zai yi ba zai mashi dace da wannan addinin ba shi yasa walau alima Allah fihim khairan la asma'u shi Allah ya san babu wani alheri tunda ba dan shi yayi ba kenan duk abin da aka yi in dai ba dan Allah aka yi ba wahala ce ake amma mutane ga a yau kadai mutum bai damu ba kadai abin da mutane suke so kadai mutum ya zama to yayi abu wanda duk duniya za ta fitar ko ina kowa so yake abin bakin ciki kuma wanda ya kamata su bi kowa taka an sa wani bangare su ne malamai kuma suka yi kowa matsala ne kowa so yake a bashi matsayi a naɗa ka kaza a naɗa kaza to ina wani musiba ce wai limanci a rika digima wani a naɗa kowa so yake a bashi saboda duniya dole ne na baka motar ka ma so kake ka rubuta ya san kai wani ne kana ta yi yanzu wani wani wani musulunci haka yake a ce ku da za ku hana mutane wannan ku da kuke to shine babbar matsala duk abin da za in dai dan mutane kake kayi asara ba abin da za ka samu a wurin Allah kada sai in an yi ne dan Allah shi yasa abin da ake dan Allah zai tafi zai ci gaba duk abin da ba aka ba dan Allah aka ba ƙarshe ko yaushe ne ya watsa to wannan mutum na kaɗai matsala ya ba dan Allah yake ba to saboda shi ne za ku ji bayani a kansa حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان حدثنا عبد الملك حدثنا عبد الله بن المهال قال حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يتي عباس ابن عبد المطلب kenan dan uwan Abu Talib wanda yake zaman baba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abbas da Abu Talib da baba Annabi sallallahu alaihi wasallam da kane ne to Abbas ya ga fafutukar da Abu Talib yayi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam na bashi kariya kar a taba shi to shine sai yake mishi tambaya yace ma aganaita an ammika yace me wani abu kai wa dan uwan babanka a rana ta gobe kiyama me ka nema mishi a gurin gurin Allah gashi da irin fafutukar da ya kanka duk da kafiri ne yace fa wallahi kana yahudu Abbas ya rantsuwa ce wallahi ka gani abin da ya maka ya Rasulullah ya kare ka a garin maka ya hana a taba ka to me ka nema mishi a gurin Allah wa ya gazabu laka kuma yana hushi idan aka ce za a taba ka Abu Talib in ka taba annabi sallallahu rikici za ku yi yana hushi akan ka dai ma Allah wadan Allah ya ba qala huwa fi dhahir min an-nar annabi sallallahu alaihi wasallam a sa a wuta iya sama in ce da haga kamar abu sama abu kuma sama karshe kenan iya sama a wuta kenan abinda zai kama shi a cikin wuta daga idan saukin kawashi zuwa karshen ƙasa ne shine zai zauna a cikin wuta amma har abada haka zai zauna wutar lahira ba wutar duniya ba tun daga bakin idan saukin shi zai kawo shi bi iya tsaye akan wuta in shekara miliyar dubu kai iya na ba zai wuta ba saboda bala'in wutar lahira ƙwalluwar shi tana tafasa tana tsaye a nan ƙasa ne kuma shi duk zaman da yake a wuta shi yake duk gaba ɗaya wuta ba wanda ya shi azaba shi ba shi ne duk yan wuta gaba ɗaya ƙasa wannan mutum da nake muke magana da shi abu talib shi kadai nasi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda kafiri ne wanda ya samu za a rage mishi wani abu na azaba tunda duka kafirin mai Allah ke ta fala yu khafafu anul azaba dan kar wani ya ga wata aya ga wani ya ce cin karo ba cin karo ba wannan wani abu ne na mutum ɗaya da aka wani shi kadai da nasi ya tabbata banda shi babu wani kafirin da nasi ya tabbata a kansa hadisai ne ingantattu a buhari da musu da zuwa ga sanan akan cewar shi ne ya samu haka kaɗai a cikin kafirai ya zamanto a cikin 'yan wuta duk gaba da shi fi kowa sauƙin azaba zai zama a zazahin nuna amma ƙwallowa tana zuba har abada ba zai fita ba saboda mai wasu abu ɗan sauƙin nan saboda gudunmuwar da ya ga amma kun ga da yake ba dan Allah ya ba da inda dan Allah ya yi to da Allah ya masa dace ko musulunci minti goma ne da ya yi kuma da Allah da ya sa shi aljanna amma da ke ba dan Allah bai bai iya huta da kwata shi yasa mutum in kaga rana ta gobe kiyama an mun ceto ya ce ya amfane shi to sai akwai imani da Allah in babu imani da Allah to zan ciya ba ba wani abu da su sai yake cewa walaula ana in ba dan na nema mishi ba wannan ceto ya zama a kafin nas yace la kana fi darkil asfali minan nar yace da a wuta arihi na bakwai yake shi a wuta kasan kasa yake a kaida shi amma dalilin abin da yayi Allah sai roƙa mishi Allah ya duro shi a sama sama shi yasa dole ne mutum ya taka wannan azaba ta lahira ba wanda zai iya ta wallahi ta yi kare mu ba wanda zai iya ta yanzu yan uwa a ce a saka mutum a nasa shi wuta kafin ya isa inda zai tsaya tafiya ta shekara saba'in yanzu ne ka diba ga shekara saba'in yadda take da yawa amma mutum ne yana gangara a cikin wutar shekara saba'in kafin ya gangara to yanzu na Allah wutar da mutum yake ƙasa ko rijiya ce ta kai irin wannan tsohon ƙasa aka saka komi rijiya ta mita ɗari ce ya za ka iya hutawa duk azabar da za a wa mutum ba zai iya hutawa ramin ya girma kun ji Allah ta'ala kare mu abin da ya yi kare mu kowa sai Allah kare mu ta bisu na ba
لما حضرت الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو لهب وقال علي أن قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله فقال أتنكر بالله إن أبي أمية يا أبا خالد فلنكن ملة أبي طالب فلم يزال يحكم عليه حتى قال آخر شيء كلمه كلمه الموت فلا ملة أبي طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لكم ما لم كن أعلم ونزلت وما كان للنبي والذين آمنوا أن يشركوا به ويصادقوا وذلك عن ما للبعض ما تبين لهم أنهم أصحاب اليمين ونزلت كل ثلاثة أيام من آمن
ya kan shaka ƙarsa shi نعم حدثنا الليل حدثنا ابن حارث عن عبد الله بن عباس عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنده عبده فقال لعله تنفعه شفاعته يوم القيامه ويحارب اعدائي في اعدائي من النار يمضي ما بين يده بما
ya kare to ƙarsa kai na kuma حدثنا ابراهيم ابن حمزه حدثنا ابن ابي حازم وزال وزيد دراوردي دراوردي بهذا وقال تعالى أم بما به ايش كده ده بقى يبقى مطلع طه حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابيه ان ان ابا طالب لما حضرته الوفاه ابو طالب baban sai na ali lokacin da ajali yayi mutuwa ta zo mishi ma'ana lokacin da fara da fara ta mutuwa dakhala alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam kujiwa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu bai bar shi ba iya kokarin yayi imani da Allah domin ya ga irin kokarin da ya kansa so yake kadai ya yi imani da Allah don ya samu gidan aljanna a gobe kiyama to gashi har lokacin da ya zo mutuwa kuma ka duba shekara goma suka yi bayan Allah turo shi amma bai imani ba to luwan ya zo wajen shi sai ya tarro wa indahu Abu Jahal tare da shi akwai Abu Jahal wato abin da zai ba ku mamaki ina gamin Abu Talib ina gamin Abu Jahal me gama su ya gama aha alhamdulillah kafirci ya gama su amma in ba don haka ba takunkumin mai alaka zan ai ba gama shirshi don ka san kafirci duk wani maɓanna kuma aka take shi yasa kuke mamakin wai yanzu misali ya ake idan aka kawo mutum ya zo gari in wani irin ɓanna yake aikata sai sa yanzu misali kaddara yanzu daga tarori ita ce da yammacin Nijar zuwa Jegimi sai ka tado mutumin da yake tarori ma'aikacin gwamnati ka kawo shi amma mashayin giya ne ka kawo shi ya gini to yan kwanuka kaɗan duk ya gama da giyar ya gini in mai sai da kwaya ne duk ya haɗu da yan sai da kwaya ka gani kwaya yanzu kai yanzu aka ce ka yin daki sai da kwaya ganin nan ba ka iya kai amma mai nau aikin su ne yana zuwa za ka rasa yadda ake in ɓarawo ne yana zuwa zai haɗu da ɓarayi in wani ɓanna mutum yake yana zuwa ƴan lokaci ɗan kaɗan ya haɗu da wa'in mutane kowane mutum akwai nashi irin mutane shi baya mishi wahala samun irin wa'annan mutane kai ne za yanzu kai aka ce aka je ka nemo kwaya dala ɗari yanzu aka wannan an baka aiki ko ba amma sai na maka ba ta na maka amma shi yanzu in yazo yau zai zo gari na amma yau ya kama kai zai ba ku saboda mai saboda ai su irin mutanen su kowa iya da to kaga yanzu ga Abuja ne wai yanzu yana yana dawarar mutuwa wai ya zo ya zauna gurin shi su ne yan waje na kusa kenan eh haka nan su ne yan waje tun da kafirai eh to a wanda abu jahal faƙala sai annabi sallallahu ya shigo ya tarro dan uwan baban shi yana dafara ya ce am ya kai dan uwan babana qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatun uhadu laka biha inda Allah ya ce kalma ce in ka ce la ilaha illallah zan zo gurin Allah in riga kai kawo ina ce Allah ya ce la ilaha illallah malami suka ce abin da ya sa annabi ya ce in ya faɗa in je uhadu laka abiya inda Allah dan ba gurin ta bane inda gurin ta ne ba ya mutum ba aka saboda lokacin da mutum ya zo gargara ko ya ce la ilaha wata amfani amma duk da wani an ce ka faɗa ni dai zan zo ce Allah ya ce la ilaha illallah to Allah ko ya to sai mishi amma ba gurin ta bane gurin ta kafin ya zo wannan matsayi kamata ka yi bari da Allah amma duk da haka ne ce ka faɗa ni dai zan rika kai kawo wai rika zuwa sai ina cewa ka ce la ilaha illallah amma me aka yi sai ke cewa faƙala abu jahal kaga abu jahal sai abu jahal ke cewa wa abdullahi bin abi umayya da abdullahi bin manyan kafiran maka suna gindin shi yace ya aba talib yace targabu an millati abdul muttalib tsantsanin addinin babanka kake abdul muttalib na kafirci kafirci addinin shirka abdul muttalib addinin shirka ya ce yanzu kai tsantsanin ka za ka so kace ka mutu ba addinin uwayenka ba shi ne ayyama mutane wai idan mutum an ce masa abin da ya shahi addini ba maganar gidanmu ba maganar garinmu ba a kadai abin da yake Allah ce Allah shi ne yau yanzu na fusa su a kadai sai a ce akan abin da ko da bai da kyau ko ina cikin alkur'ani Allah yana zargin mutane akan yau ne ya ce komai aka ce ku ce iyaye ya ce awa lauka na aba'uhu la ya aƙiru na shay'an wala yatu ko da uwayen ba su hankarta ba su shiriwa yace su za ku bude to amma shi ma kaga haka yi take tsantsanin addinin iyayen ka kake a ƙarshe ba ya iya barin addinin iyayen shi me yace gashi nan za ku ji yake cewa falam ya zala yukallimani wannan mutum biyu suna wa abu ɗalin magana suna cewa za ka mutu kana tsantsanin addinin babanka ata kala akhira shay'in kallamahum bi karshen kalmar da ya faɗa wanda rai ya huta wanda ake so la ilaha illallah ko to kun ji abin da ya hude shay ala millati abdul muttalib ce na mutu akan addinin abdul muttalib na kafirci kenan shi an mutu ne kafirci kaga a ƙarshe an mutu kafir kuma duka wannan me kawo wannan matsala duka dan ba da Allah ake ba inda ana yi da Allah duka da wannan matsala ta hawo da Allah ya shirye da shi faƙalar nabi to har yanzu ne da yau yi wannan ba ne har da anasar bai yanke ba faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiran lahu ma lam unha al sai an zai ce yana nema mushi gafara gurin Allah in dai ba a hane ni ba yace har yanzu yana nema mushi Allah mushi gafara in ba a hane ni ba shi yana tunanin irin fafuskar da ya kan shi ya ba shi damar da ya kira mutane zuwa ga Allah amma ki ba na Allah yi ba kawai sai ga aya ta sauka Allah ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru mushrikina wa law kanu ulul qurba bai dace ba ga annabi sallam da sauran mu'mini gaba da su rika neman gafara ga mushrikai ko da ƴan uwansu ne Allah ce min bani ma ta bayyana lahum annahum ashabu jahim bayan ya bayyana da cewa ƴan wuta ne duk wanda ya mutu kan kafirci dan wuta ne ko ba mai nan kare ya ce wa ma kana zibaru ibrahim al-yabi illa amma idatun wa ana ya ce a zibaru da annabi ibrahim shi ba baban shi kafiri ya ce ya yi ne akan alkawarin da ya ce mishi na zan nema maka gafara ta allah kafin ya san ubangi zai mutu akan kafirci falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ya bayyana annabi ibrahim ya san baban shi makiyin allah ne kafiri ne tabarra min annabi ibrahim yahuda ne sai ce ba a ƙara nema mishi gafara to shi yasa ko a yau duk tsakaninku da mutum inda ba musulmi ba na kame mashi gafara ba kuma ko ka nema mashi Allah ba zai gafarta mashi ba duk duniyan nan gaba daya idan ta koma bayan ka ta maka sallah in dai akwai shirka tare da kai wallahi ba Allah bai karba inda sallah awa wanda bai imani da Allah tana amfani da ta amfani Abdullah bin Ubay bin Salul shugaban munafikan duniya gaba daya wanda sallar wanda ya yi sallah ya yi duk duniyar nan gaba ɗaya ta maka sallah ba ya yi sallah annabi ya yi sallah bal ma rigar shi ma da aka mishi da kawai rigar annabi aka mishi da kawai da ita ga sallar annabi ga rigar annabi an wasu an wani iya gidan wuta shi yasa in ga ya amwane ka sai da imani da Allah duk abin da za a maka bayya amwanin ka duk duniyar nan ta maka sallah shi yasa kullum muke tunatar da yan uwa kar a yi wasa da tauhidi kar a yarda a samu matsala kan tauhidi duk abin da koyi an ce shirka ne wallahi ko sabani ma ake akan shi wani ce shi wallahi ku bar shi in akwai shirka ba abin da zai amfane ka ku duba ga sallar gawa manzara sun yake cewa idan musulmi ya mutu a sallar gawa wanda suka tsaya su yi sallar gawa aka samu a cikin su akwai mutum 40 wanda a cikin aikin su ba shirka to saboda haka abin da suka roƙa mashi na ceton nan za ba su in kuka diba ana abu nawa yanzu biyu na farko dai shi wanda za a wa addu'a rahimi sai bai imani da babu shirka aikinsa in da shirka aikinsa ko duk duniya na ta ga mutum yasa lamata wani shi dai ke na biyu su da kansu za su yi addu'a a karɓa sai da mai su ba sai ba shirka shi yasa in kana da wani abu na shirka in za ka shekara miliyan kana roƙa Allah biya masa ba in ka gama buƙatar ka ta biya wani abu ne aka maka wanda ya fi abu ya maka bukatar musulmi wa umri lahu inna kai tunati shi yasa kar ka taba yarda a ce ka haɗa Allah da wani a cikin aikin amma a yau mutane abin da bai kai a kasuwanci a yi shirka neman aure a yi shirka neman mulki a yi shirka neman aiki a yi shirka komin shirka kana mai kishiya shirka akwai makiya Allah suna nan a kowane gari a tare suna nan suke a mutane wani shirka za ka zo a buga maka ƙasa a baka labarin gai ba ce maka yi wannan abu zai yi ko ba zai yi ba ko wani zai baka labari mutane ba su da hankali ana kwace ma kuɗin ka mutum ne baka dubara a mishi maka kuɗin yanzu akwai wanda ya san gaibu banda Allah inda duk duniya duk duniya an samu mutum ɗaya da ya san gaibu duk duniya da ta huta mutum ɗaya a duniyar nan kakafkinta aka samu wanda ya san gaibu wala duka duniya mun huta ba wanda wai kun zo a mamaki shi wannan gaban da muke magana ba wani duniya nan ba a san ma banda Allah ba wanda ya san shi dukkan mala'ikan da suke sama har mala'ika jibril bai sani ba to tun da a san ma ba san ba gaibu a ƙasa a sani annabawa ba su sani ba shi yanzu wani zai sani wani zai ce a yau da zuba kun ba labari ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin mutuwar najashi ko bai gan shi ba annabawa Allah yake musu wahayi yace tilka min anba'il ghaibi yuha ilayk Allah yake musu wahayi ya ba su labari su kuma su su ba mu labari wannan alqur'ani dukan shi labarin gaibi mu san shi ba Allah ya ba na zo labari ya ba mu labari so da haka wannan ya sha bamban da wancan su waɗancan makaryata ne ba mala'ika ka tura musu ba su ku annabawa mala'ika ke tura musu ya ba su labari daga Allah saƙo ne zai zo daga Allah kai tsaye kenan akwai bambanci tsakanin wannan da wancan to saboda haka kenan dole sai an yi taka an zan kar a taɓa tauhidin wannan da abin da ko wuya za ta kashe ka hakura ko wani saboda wuyan ko rishin ko wani abu wai ga ya ce wai shirka ne ce a ai wai daga baba tu ka jawo kare Allah don ka mutu kuma kuma ka kana tsammanin dan kai ka warki wai yanzu amma ya kai yara kanana masu yi suke wa mutane irin wani aiki za ku zo yaro ka kai shekara saba'in wai ka taro yaro dan shekara ashirin da ɗaya wani ko shi zai maka wani abu wai gaya maka labarin ne dan kana sa kare shekara saba'in kuma kai hankali da wani yaro da ya mishi wa kuɗi ba wani shi tunani ne ya kamata har mutum ne wannan shekaru a ce wannan yaro ne baka ji ba da wasu wannan ɗan abin da suke amsa hannun mutane yanzu baka ji ba talla ake gidan radio wai man ka zo da matsala ka wai zai mun diba musamman me yasa me wai ka ce wata na'ura gare shi ta auna ka wai sai mun diba in ka bashi jikabi kenan dai ko ban zai da an ci jikabi in ka eh mu ne sahara muke mu diba wa mutum mutane da sun ji waye duniya kada mutum sai koma da karece karece yana tsubu yana damwara a ƙarshe kuma a hallaka kuma saboda wuya duniya da an yi zanen jin daɗi dama Allah ta halakar karar da nisa na fi kawai dama asalin duniya wahala ce jin daɗi ba shi bane asali duk wanda ya ga jin daɗi aka ce ya hankali abin da yake asali a rayuwar duniya wahala in ka gara wahala an karkata da hankali amma an ga daɗi to biya hankali a yi ba haka aka wa bera ba bera aka zo aka kawo mashi wake suna kihi aka zo aka ajiye mishi a gwangwani aka gyara aka ajiye mishi da ya zo gani mai murna yi ga ki ya an kawo ajiye mishi a inda yake ko a sa mishi ma cikin lagoshi ba ci bai mai biyu baya sai barin duniya to duk da ka ga in dai duniya ce kaga ta zubo maka gaba daya to bi asalin za ta kai ga mahallaka sai ka bi ka ta kayan asalin rayuwar duniya wahala ce kusan kowa madamin wahala asali annabawa wahala haka suka sha wahala a rayuwa suka har suka bar duniya dan gaji kana jin wahala duniya ko ta dauci ko wani abu al'amari na Allah kada ka hakura abinda Allah ya ka ai aiki da shi in ya kawo wadata a mishi godiya aiki da ita in ba ba irin shi ma ai hakuri dan asalin duniya haka take to amma mu kuma kade mutum da ya ji ya ta tsare can ta tsare ta tsare nan sai wuce hukuma na ƙarya ko yana dan horar mutane yace ya san wai har ga mutum ya zo kasuwa wai ana zuwa guri an kewaye shi wai na ba da labari wai in abin kai bace inji na bata sai ka ba da abin da za ka bada sai ya ɗanyi wani abu ce injin ka an yi arewa da shi ya hauka ta kake in za ka yi arewa kana da mai shi haka na kwanaki ina wuce a magare na je wani yana akwai da ke zuwa duk sati na magare na yi yana cewa ina ba su wannan injin da aka sace to injin ku dai an yi arewa da shi ya gama su da a kuma na aikuma aiki ya same su sai da kare masu jan tanu tumala ka gani kawai aka maka da aiki makare ta ne ta mu karsa yake cewa ta ƙarshe da ya ce ya mutu akan akan sai wani zalat innaka la tahdi man ahbab sai aya ta sauka Allah ce annabi kai ba ka shirye wanda kake so ba walakin Allah ya rige shi Allah ke shirye da wanda yake so Allah sai inda san shi ne da shirye da guda amma ne abin na Allah ne Allah shi ko ya ga bai canci canci shirya shi sa bai shirye da shi wani gashi nan ba karshen duniya ma zai shi amma kuma Allah ba shi dama da shi yi imani da Allah shi ko wani a gaban shi aka saukar da waye wani ma shi yake kariya mai waye ko mai imani da Allah Allah ya zaka ce al'amari ne na Allah ya kare ku to akwai hadisi da eh to yayi حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن الخباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم yace ya ji annabi sallam wa zikira indahu ammuhu an dan wan baban shi a gaban annabi sallam shine Abu Talib kala yace la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamati yace tana yiwa ceto na amfani shi ranar kiyama fa yuj'alu fi dhadahi min an-nar a sanya shi a sama sama a wuta ya buluka abai amma wutar za ta kai mashi idan san shi ya gali min dimagu yace amma kwalluwar shi tana ta wasa وحدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي هازم والدراودي والدراوردي أن يزيد بهذا وقال تغلي منه أم دماغه شيء بمبنش أم دماغه والقلوة معنى كوتشي القلوة ذات تلك توزع تنازبة wannan abin da ka wanda kwallo take sama shi gaba daya shi zai riga tafasa kwallo tana zuba saboda azabar lahir Allah kare ina ga ana zama zama akwai lokaci gudu na tsoron ana yi barshi ko a yi shi na'am nau'uka na shirka akwai kanana kanana wanda ba ma fahimta za ka yi ba kuma shirka ne irin misali kamar wannan ne masu zuwa suna shiga rana tun kayan shi ya fice ce kayan ka yana arewa ko da yau duk wannan ta shirka ne ta shirka ne wanda na ka mai lahiya a ce musu kaza ne sanin ka adiba mai shirwar masu liman nan ba Eh, duk gaba da wannan abuwa shi sa ai aka ce mutane kowa da musulunci shi sa ya ce maza maza kowa ya ce makaranta saboda a kare kai da irin wannan abubuwa in mutum Allah ya kaddara a ce kana zuwa makaranta kana yi kai da kawai wani abu ba kai gare shi ba to Allah sai maka abu amma ka miƙe kafa yanzu misali kalli al'ummar jan da muke da jama'a al'ummar su- amma mutane ba ruwansu da karatu na aji yanzu saboda Allah ka zo ka yi wani abu na kwaba kuma ranar kiyama ka ce ka ka zo saboda ku da kuka zo me yasa ku Eh? yanzu mutane in ana raba duniya yanzu in duniya ce ake raba wannan masallacin ku kun samu ba samu ba yanzu yau misali a ce a wannan masallaci yau da muka yi wannan darasin nan dan Allah a fi kula yi kowa a bashi jika ɗari ɗari gobe in muka dawo a ba da jika ɗari biyu biyu duka a baku na gata aka ba ku ɗari biyu biyu saboda haka dan Allah ku bari a yi sati ana ba da haka ku ga ya za a yi jika haka ɗan wai ka zauna abu maki wai ba kuna ji ko in dai mutum ya san tabbas ana ba da Allah abin da zai baku mamaki in dai za a ɗau da ribi a ba mutum daga yame mutum zai taso ya hayo mota ya zo don ya samu ko sati ɗaya na karɓo na kuɗa kira amma mutane da ke ba ba da kobi mutane ba su dawo masu je kuma guraren karatun yawa gare su ko ina ga shi nan. amma mutane ba ruwansu fatihar wannan mutane ba su iya ba kuma lahira sai ka zo ka ce Allah ne jahili shi ke nan kyale ka kana kalla ana karatun sai ka ji zuwa ka yi kuma ka yi abu cikin irin wa'in laifuka shi yasa dole ne mutane su nemi ilimi in ba ya haka ba kuma za su samu matsala yasa ya nazar ki sabon yi billahi bi khairan bi faqih fi din in ba fahimta babu wani alheri a bayan kasar nan in ba ilimi na addini ba yau me yasa aka ba da lada mai yawa kan neman ilimi saboda wannan ne saboda in aka ce da ilimi to za a yi abin da Allah yake so in babu ilimi ba abin da za a yi Allah yake so ko zumunci kai in ba ilimi sai kai abin da za ka rusa ladan za ka waɗin wanka uwaye mutum wake wa zaune zaɓar jahilci mutum da zai wa uwaye shi wani abu na alheri kuma yana gora uwa shi in ba jahilci ba iyayen da zai da kai ne me za ka musu ka biya su amma ka rika ta ƙawa ka haɗu tana ka kake musu kaza to saboda haka in aka ce ana neman ilimi to duk wata matsala za a- za a kare in ba neman ilimi ko me ka iya fara shi ai daɗin ilimi yau in gaga kuskuren ka gobe in ba gani ba shi ma ya ka gani kuskuren gyara za ka yi. kullum gyara kake sai a wayi gari a kai matsayin da za a shekara ana karatu ba gani kuskuren ka ko miya daidaita saboda mai saboda ana yi amma an ba yawa kullum haka za samu matsala sai a kai mutum abin da yake duk gaba ɗaya a lalata yake yanzu ka kalli yanzu abubuwan da ake na addini a kasashen wurin kuma daga tausa mutane sai kawai ka gani ne ka sa- ka gani wanda suke sallar ma gani ake ni a sallah yana waiwaye babu rukuni babu sujjada kadai mutum zai rayu haka na har ya mutu sai je gaba da Allah kuma mutum zai ce ayo ai wai ka ai duk abin da mutum ya bashi mutane kuɗi daga Nijar suke wuta su har Mali da ƙauye ko ba ka bari Yan- mutanen ƙauye ba zuwa Mali suke neman kuɗi me yasa baka zuwa neman ilimi ka ce a baka wasiƙa yanzu misali da neman ilimi da noma wanda yi wahala a zahiri noma yi wahala tun da lalle neman ilimi akwai wahala amma kuma in gani ba wahala da noma zahiri a rana ake gazaye gazaye yadda ake shan wahala a wuraren to amma kuma za ka samu in ka je ƙauye ko yaro ɗan ƙarami ya san yadda ake tun daga warkon damuna na ƙarshen ta yaro ma san in an yi ruwa a ji a yi shuka in shuka ta hoto ga yadda ake in hatsi ya kai kaza ake nome yaro ma ya san ga ake a yi tono ya iya ta tona ya san a yi meme ya san a yi kala duk abin da ake na kowa ya riga ya san akwai jahili a kan noma Ba ka sai kowa sai da ake ko ba ka bane kuma sai a yi jahili a duniya zauna lahiya Ranar da zai ga aita kaza kula kai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك